أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magarba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna uku ga watan rabi'u sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana 1446 wanda ya daidai da shidda ga watan goma na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafin da albarka littafin risala risalatu abi zaid bin qirawani littafi ne na fikihu littafi ne da yake karantar da mu hukumce hukumce na addininmu na musulunci na shari'ar shari'ar ta musulunci littafi ne na fikihu na mazhabar imam malik bin anas allah kara masa yarda darasinmu na ƙarshe shine darasi na 46 kuma mun tsaya a cikin babi na 30 babu fi jihad babi da yake bayani akan jihad kuma mun tsaya akan gaba wa yuqatalu al'adu ma'a kulli barrin wa fajirin min al-wulati kowa ya gurin shafi na nawa ne ana ku 80 da nawa 80 shafi na 84 kenan daga sama ko da ƙasa wa yuqatalu al'adu ma'a kulli barrin wa fashin lin nabi ne ko yawwa kenan sai a diba layin farko shafin farko shafin farko lin nabi to shafi na 84 layi na biyu insha Allah to ana bayani akan shahadi daga ci sai aka ce wai katalul adu ana yin jihadi ana zuwa a yaƙi maƙiya kafirai a yi jihadi ma'akulli barrin wa fajin tare da dukkan wani musulmi na ƙwarai mai ɗa'a ga Allah mai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa fajin haka kuma malalata ce ne ma za a tattare da shi kenan za a tafi da na kwarai za a tafi da lalatacce a ce a yi jihadin da su me yasa ya aka ce a tafi har da lalatacce domin in kuka bar lalatacce a gida sai muku illa daman ga haushin kenan kamar an ware shi shi ko ba shi kyama shi ne ake kyama ba a halan shi ne halan shi ne ake kyama abubuwan da yake shi ne da ake kyama sa to yanzu kuma an zo za a fita ko bar shi kenan ba mamaki ma wannan abin haushi ya je haɗa baki kuma da makiyan ba ya faɗi sirrin ya faɗi inda ala misali ma inda ma kun ɓoye kun wata hanya sai zai ce to kaza ne in ma adadin makaman ku sai ce to kuna da adadin makamai kuni kaza ana kaza kamar yanzu ala misali yanzu makiyan nan tura da suke ya ɗau anan suka samu da kwahon su ba da wasuwa suke amfani da lalatattun gwargwar 'yan ƙasa dama aka ce ba a cin yaƙi sai da ɗan gari ko ba haka ba malalata maiwata makwaɗaita waɗanda ba su da kishi ba su da tattaicin al'ummarsu da su na kiɗan ba su ɗan kuɗi ga suke zuwa sami a kawo harin ko a yi ɓarna ko ba haka ba to kaga musulunci sai toshe in kuka ce kun bar shi to sai muku illa to haka na in an ta tashi jihadin nan a tattara har da su a tafi yanzu aka tafi da shi ya bari a musu ambiskati da shi kaga bai samun dama kaga ba zai bari ba da zai faɗa mai ceto guri ka za a jefa muku a wannan ya ke ta bom ko ba haka ba tunda ya san ya tsira ko ba zai tsira ba kaga yana son ranna shi kuma bai sani ya kubuta ko ba zai kubuta ba kenan kaga an zamana lafiya kuma bayan haka kullu ma kullu barrin wa fajirin min alwulati na daga jagorori mashibinta ba mamaki kuna da wani wani bangare wani mai gari ko mai unguwa ko wani gwamna ko wani barbe amma a cikin ku yake tare da ku yake amma kuma manafiki ne na ta'in da to in ku bar shi kuka sai muku illa sai a ce to to kai ma da kai da jama'a ka da a tafi in mutuwa ne a tafi abu ta gaba daya to kaga dole ya abin kirki kuma bayan haka ma hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajul fajir Allah subhanahu wataala yana karfafa wannan addini hatta da mutum lalataccen mutum sai Allah subhanahu wataala ya sanya ya amfani addinin musulunci kenan saboda ko fajiri ne ma sai a wannan a samu taimakonsa in an ce fajiri musulmi wanda yake lalatacce fasiki kenan in kuka bar shi zai cutar da ku wala ba'asa bi qatali man asara min al'alash to nan ne yazo wajen tashin kenan can gaba inda ba kwana ne kenan yanzu ne sabon darasi inda zamu tashi yace to kuma babu laifi bi qatali min asara eh bi qatali man usriya min al'alash wala ba'asa bi qatali man usriya min al'alashi babu laifi za a kashe waɗanda aka kamo daga cikin ƙatin kafirai kun je jihadi saboda haka aka yi Allah ba ku nasara ko kamo birzoni daga cikin wannan makiya cikin abokan adawa to sai kuka ga daga cikin akwai wanda in aka bar su wannan zasu muku illa prisonier ne ɗan kobar su kwace a prison to za su muku malalata ne ba mamaki ko wani munafiki ne ya kware wajen yaudara ba mamaki wani gwani ne wani karfafa ne ba mamaki idan aka bar shi akawar yana iya yin wata ta'addanci ma ya gudu ko ya muku wata matsala ma'ana ko kuma a'a ba ku nutsu da su ba kuna fahimta ba laifin an kano prisonier shugaba ya tsaya ga ya dace a yi da su a tsare su ba mamaki suna ga abinda musulmi suke yi suna ga musulunci allah su wata lasa da jiha kai shirya da su ba mamaki in kunga ba ma su cutarwa ba ne ba babu wani bangaren abinda cutuwa kuna iya cewa to kowa ya fanshi kansa a'a ba mamakin goga ko waɗannan idan kuka rike su to za ku samu wata galaba ko wani sausauci kuna iya rike su ina fata fahimta kenan ya danganci ma'ana maslaha me ya kamata to sai a ga daga cikin su akwai wasu miyagu ɗan ta'adda ne wanda dama sun saba missioner ne kamar yanzu ai daga cikin turani ba ko waɗanda an san su misirar duk wata fitina in kudeta ne su ake turawa a turo kasashen na afirka su zo kulla in ta'addanci ne su ake turawa su zo su danna to sai ko kamo irin waɗannan to saboda haka imam sai ce a duk a tsire su a daidaita su a saka musu ta a kashi to wannan shari'a ta yi ko sun kai su nawa saboda da in kobar su kumbar ma kanku matsala ko kuma haɗar rani da mu mutane ne masu haɗari kenan in ku ya sakaki da su za su iya muku illa kun kawo wasu bruzini to shari'a ta ba ku dama to sai ku kashe su na kashe su ba an huta ba an huta da sharrinsu ba to shi kenan shi ne aka ce wala ba su bi katali man usriya min al'alash babu laifi shari'a ta ba ku dama saboda haka waɗanda kuka ga maslaha kashe su a barin su duniya shi yake saboda miya guri sun yi mission guri kaza sun yi kaza sun yi kaza ku Allah ba ku sa'a da kawai sai ku bi dare ku a aika su lahira shugaba sai ce ka aika su lahira barin su ba alheri ba ne ba akwai kuma wanda aka kamo su su ko barin su zai iya zame muku alheri ba su da haɗari amma suna da mahimmanci a wajen mutanensu idan suka san suna raye to suna iya zuwa a zuwa a yi wata masalha ko a yi consensus ko a yi waye da sauransu ba mamaki kuna da wasu na kuma prisoner a gurin sanadiyar wannan ba mamaki ɗaya biyu da kuka kamu ba mamaki sanadiyar sai a saka muku mutum dubu kamar yadda yan falastinawa suke yi ga isra'ila da yake kasan allah ce wala ya tamanna ko abadan bi ma kaddama ta aiki ba sa gurin mutuwa ko kaɗan yanzu kaga akan mutum guda ɗaya su ba da mutum dubu to kaga su yanzu irin batalisiyan suka irin wannan kamun suka kama wajen mutum goma masu mahimmanci to kaga kowane mutum ɗaya suna iya ta sai an za su fanshi prisoni dubu kaga goma goma kaga wajen dubu goma akan mutum goma an sako musu mutum dubu goma kuma isra'ila a kansu a kashe musu wannan mutum goma gara su sako waɗancan eh tsoron mutuwa suke to kaga in shi ma shugaba ga irin wannan maslaha to ya dace ma'ana anan shari'a ta ba shugaba dama ya ga wata maslaha ta kuma kai istibdad ma'ana kai yi dictator shi kadai ya buga kirji yayi wani abu a'a da abin da zai yi zamna da mashawarta a zamna masana tsaro masana kaza to ya kamata a yi a'a in muka yi kaza ne kaza a san waɗanda suka san ta diplomasiya suka san ta strategy ya zama yi shawara da su eh in muka yi haka riba mu ce kenan kaga an sako mana muna da a kurkukun su muna da mutum dubu kaza to saboda haka mu ce musu to su ba aka zama saka musu nasu nan su ba mu dubu kaza ina fata fahimta a'a sai ko ga a cikin wannan mutum ɗaya ne ko kawo musu wani mai muhimmanci wani ɗan ta'adda sai suka ce ku ba mu shi kuna da mutum dubu goma a gidan kaso za mu sauka muku shi ko kuma sai ku ga wannan mutumin dama da duniya da ya yi ta'addanci kowa yana ne mace hatsabibi ne hatsabibi ne bar shi wannan da a bar shi a raye gara waccan dubu goma sun zama a gidan kaso sai shugaba ce a kashe shi da a kashe shi kawai aka yi ta baki a kashe shi a kashe shi ina ba ta fahimta to wanda kun gani kawo shari'a musulunci komi ta mana balla dalla wala ya kutalu ahadun ba da amani amma ba a kashe mutum daga cikin makiya ba da amanin bayan an yi amana bayan kun yi amana da mutum to ku jiba musulunci don allah an ce wani addinin musulunci addini ne ta dace kafirai ne kuka yi amana da su ko wani kafiri aka yi amana da shi saboda haka yanzu kun kamo su inda matukar akwai wannan amanar da aka yi to ku musulunci ya hana musulmai su karya amana kada a sami ku da karya amana ku bari gara in su suka karya to yanzu kuma Allah subhanahu wataala zai baku nasara a kai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo Madina ai kaga Madina a lokacin tana kewaye da Yahudi shi kuma Allah subhanahu wataala ya karantar da su makiya ne balahira na an adawa na kirki saboda kuma sun sun makirci idan bai yi haka da su ba to za su iya kulla mashi wani makirci mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sai zo tattaro su aka zo aka yi sulhu aka zamna to lakum dinukum waliyati ku yi addininku mu yi namu addini ku yi sha'aninku da shagalinku ku bar mu yi sha'ani kada ku shiga shigulanmu kada ku shiga namu duk waɗanda suke ƙarƙashinku to saboda haka bai halatta mu taɓa su saboda haka suna ƙarƙashin ku ne to ba mu taɓa su haka su ma duk ƙabilar da take ƙarƙashinmu to saboda ma ka ku taɓa su aka yi wannan yarjejeniya aka zauna lafiya don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sauƙin abubuwa amma da yake miyagun ayya ne ƙarshe hida suka warware wannan alkawari to amma kaga da su suka warware Allah subhanahu wataala sai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nasara da mumunai a kansu sai ga su yukhribuna biyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin Allah ya ba shi sa'a saboda haka aka tsare su manzo Allah sayin yaudara da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cin amana da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tsare su kewaye su suka rufe ganuwar su bala'i da ya bala'i yunwa da ta yi bala'i sai ga su kuma sun nemi sulhu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai raga musu ba to saboda haka kai musulmi ko arne ne kuka yi alkawal da shi to abinda musulunci ya karanta da mukata ka saba alkawalin nan ana so musulmi ya kasance mai cika alkawalin in amana kuka yi da arne da kafiri to ka cika wannan amana kadda a same ka da yaudara in kai haka ka ci amanar musulunci in kai yaudara ka yaudara addinin ka addinin musulunci shi ka ci ma mutunci amma kafiri ya tabbatar da ce musulmi in ya ce maka allah to Allah ne in yace maka ii ne yace a a a to shine ana aka babu labarin wala yuqtalu ahadun ba'da amana bayan ai amana da mutum to saboda haka baya da baya dacewa a yaudara bai dace musulmi ai wadan kafirai ne in dai har kun yi amana da su to ka musu yaudara in ka kai musulmi kai amana da kafiri kuma kai yaudare shi kanka cewa Allah zai kyale ka sai Allah ya kama ka domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci fada a cikin wani hadisi majhuri yake cewa yunsabu lil gadirin liwa'u yawmal qiyama a ranar tashin kiyama za a kafa wata tuta ta mayaudara duk inda mayaudara suke to za a musu alama wata tuta da za a sa a lahira ma idan ka gansu aka ce waɗancan gurin ‘yan mayaudara ne wa iya zubullah a lahira ma a nuna ka ce kuma yaudari wa iya zubullah aika da abu yayi ne allah kare to saboda haka ba a yaudara a musulunci babu yaudara ko da kafiri ne kada ka yaudare shi a'a ka fito gardata a yi kaza a yi kaza yi a'a in ka taɓa addinin mu ya hana in kuma kai ko zan ga fushin mu kawai babu zancen sassauci amma zancen yaudana babu wala yuhfazu wala yughfaru lahum bi ahadi haka kuma musulunci bai yarda kai warware alkawali ba in kai alkawali da kafiri shine wala yughfaru lahum bi ahadi ba a warware alkawali ga maki ko da makin gari in dai an yi alkawali to kai rasamke wannan alkawalin in ma kana ga yanzu bai dace ba a a yi haƙuri har lokacin da kada kai ka sa ka bar shi gara shi ya warware ko da kana jin zafin abu bar shi ba mamaki shi ya riga ga tsakanin tsada da arha ɗan kaɗan ne tsakanin nasara da rashin nasara ɗan kaɗan ne jibriya ce sai ka ji ana ta yi yana in dambane ake yana ta gorusa yana ba zai jin zafi ba yana jin shi ma in ka kuka mishi yana jin zafi ya kuma kana jin zafi amma da ka ji wuri can kawai sai gagara sai wow dukkan kuma a gajiya kake amma kuma sai a daga hannun ka ce kayan nasara amma kai ma a gujen kake za gani kenan an ka jure haƙuri wa alam annan nasara ma a sabari ka sani cewa kullum nasara tana tare da haƙuri ta ɗan sakwata da shi da wani ana faɗa aka zo aka raba su an gaji kowa ya ji jiki sai wancan yake fuske-fuske yana ta kubanni in je mishi sai mutane suna rike shi ya ce ku rike shi ku kyale shi ya ce abinda na kashi in ya ji ya ce bai zuwa shi na abin neman rabuwa ake ya ce abinda na kashi ya ce in ya ji shi ma bai zuwa a atowa ne mutum ba da ba ce aka samu mutum da araba ya huta to saboda haka kenan ko da kun yi alkawari kada musulmi ya ce a ai kafiri ne mu yi alkawarin shi bari yau dare shi ko kuma kawarware alkawari in kawarware alkawari to ka saba wa Allah da manzo ina ba ta fahimta saboda haka shine wala yafaru lahum bi ahadi ba a warware alkawari wala yuqtalun nisa'u wasbiyan haka kuma ba a kashe mata ba a kashe yara ko da an je yaƙi wajen jihadi matan kafirai makiyanku da 'ya'yansu makiyanku saboda haka ka ce ai duk 'ya'yan kafirai ne saboda haka bar ka kashe su a'a musala sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe mata ya hana kashe yara haka kuma ba a buga ma mata jiziya. ba a buga ma yara zijiya mana harashi yanzu alal misali da za ku kamo kafirai ku ci yaƙi mazajen katin duk sai a ɗora musu jiziya harashi amma matansu ba a ɗora musu harashi yaran ba a ɗora musu harashi da allah ku ba adalci da musulmi maƙiyan ku ne ba kun yi galaba a kansu amma matansu shawa musu lafiya 'ya'yansu ku shawa musu lafiya kawai abinda shari'a ta ba shugaba zaɓi uku da su matan ko yara na farko al'istirka ko amira su bayi wanda shari'a ta ba ku dama da matansu da 'ya'yansu gaba kiɗa sai ku mera su bayi saboda kun yi nasara a kansu wannan haƙƙin awon etik ko kuma a'a ku ce kun yanta su ba komi in ko ga wata maslaha yin hakan zai sanya su karɓi musulunci su so musulunci wani alheri ya biyu da kuce karto dukkan mu yanta su sun san sun zama bayi duk wanda aka zo aka ce shi da yaƙi ya zama bawa aka ma shi ko ba kama to amma sai ko ce kun yanta su kaga za su jojin daɗi to haka addinin Allah yake haka in ko ga akwai alamar nasara saboda cewa kun yanta shari'a ta ba da awul bida ko kuma a'a cito duka waɗannan ‘ya'ya naku da matan ku da makama kowa a zo a fanshe shi ku sa wani kuɗi ko wani abu cito kowa ya fanshi kansa yana kada mai mata ya zo ya fanshi matan shi mai ɗaya ya zo ya fanshi ɗansa wanda aka kawo to wanda shari'a ta ba shugaba zaɓi uku ko a bautar da su ko a yanta su ko a dora musu fidiya ina ba ta fahimta wayushta na bukatulun ruhubani wal akhbari illa an yuqatilu ku diba wadda wannan dokoki ne na musulunci ga musulmai akan kafirai amma da Allah su kafiran haka suke mana yanzu ku diba abin da isra'ila take a palestine a gaza a asibiti ma take zuba yara da mata take kashewa kuma duniya ta ce abin da take daidai ne amma ku diba musulunci inda su palestina ne suke samun nasara akan isra'ila to ba za su yi haka ba in suka yi haka to sun tsaba wa allah da mutu kun gade bamu da makiya irin yahudin ko to amma ko inda musulmi ne zasu musu haka to sun saba wa Allah da manzo ba a kashe mata ba a kashe yara amma ku diba yanda ita Isra'il mana Yahudu suke kashe falasinawa yaran falasina da matansu har a asibiti sun je bugun a barantana a masallaci kuma har gobe kashewa suke amma ku diba musulunci ya ce mu kama kashe matansu kama kashe yayansu kai ba shi ba so ku diba wannan gaba ya ce wa yush da na bukatar da ruhubani wal akabari haka shari'a mu ta musulunci ta hana mu aka ce kadda mu kashe a ruhuban ruhuban rahabaniyawa daga cikin yahudawa ko nasara masu addinin yahudanci ko addinin nasara mai ruhuban shine irin bayan allah na masu ubada zaka samu wani ba ilimi gare ba jahili ne amma allah subhanahu wa ya sanya mishi son ibada san bautar Allah sai ka sami su waɗannan mutane har sun kibace kansu wanda bai san su ba ma a cikin musulmi ne sai a ce musu Allah shiga ta mala amma jahilai ne kawai su da Allah ya sa musu san Allah da manzo da san bautar Allah to haka a cikin yahudu da nasara akwai su musamman cikin kiristoci ana ce musu ruhuban bayan Allah ne masu bauta amma ba malamai ne ba wasu da ilimi amma su kuma Allah ya samu su yawan bauta yawan ibada to irin waɗannan idan an kamo su kun je kun yaƙi gari kiristoci ko ka aka kamo daga cikin aka kamo sai aka kamo ruhuban to ba a kashe su musulunci ya hana shari'a ta ce kashe su me yasa ne aka ce ka a kashe su riba saboda su ba su shiga cikin sojojinsu ba ai kaga sun keɓance a tsakar koma su kawai sun koma sun bautar ubangiji eh sun koma bautar su kawai ta addininsu kun ba mita kenan sai suka mai da kansu mata sun zama da su da mata eh tunda ai mata ma kaga su ma gefe guda suke ba sa yaki yara ma haka kenan kaga sun mai da mata to wanda ya mai da kanshi mace shi shi kenan za ka ta su ma ku kyale su wal akbar haka ma kuma da manyan malaman nasu ma fastocin su ruhubani ina da suna ake jama fada akhbar kuma su ne fastoci malaman nasu to su ma shari'a sai ta ce kada a kashe su illa an yuqatilu inda shari'a ta bada ta ma a kashe su sai fa idan sun shiga cin yaki idan ma su ma suka fito aka yaki da su to sai a kashe su amma in sau koma gefe guda ba su fito suka shiga cikin yakin ba to sun ranar musulunci ce ta kyale su shi da illa an yi katin kenan a nan damirin zai koma da mata da yara da fasto da fada duka waɗannan na kafirai idan aka je aka yaƙe su in ba su fito suka yi yaƙi ba suka koma gefe guda to saboda haka musulunci ma ya ce to kuma ka kashe su musulmai amma idan suka fito suka ɗauki makamai su ma aka yaƙi da su to kuma a nan za a kashe su in mace ta ɗau makami ta shiga yaƙi sai a kashe ta in yaro ya ɗau makami ya shiga yaƙi to sai a kashe shi in fada ya ɗauki makami ya shiga yaƙi sai a kashe shi haka impost amma in ba su shiga ba sau kuma gefe guda to saboda ko an kamo su ka a kashe su sai dai a yi musu wancan ko a bautar da su ko a 'yan su ko a sufanci kansu shi kuma wannan shugaba shi ne zai gani amirin mu'minina ne ya dace a yi waya shuzu amanu adanal musulmi na alabaƙiyyatihim haka kuma ku diba musulunci shari'a ta ba da dama idan kaskantacce daga cikin musulmai mana an ce kaskantacce wanda ba kowa ba in bai nan ba a jiran shi in yana nan kuma ba a shawara da shi sako tumaki wallo jakai mana wanda mutum ne ba da iya wani shi eh to saboda haka sai ya kulla alkawali da wasu kafirai na musamman sha da Allah muna so kuma mana jagoranci mu zamana lafiya a yi sulhu ko za mu je garinku mu je mu yi kasuwanci ko za mu je garinku mu je mu zamna amma muna addini amma muna son kariya ce inda wannan ta ku zo na faku kariya ku taho yake nan kawai kafirai ga ga su kafirai ga sunan sun zo garinku kai na za ku je ku ci a mu bakin wane ne wane wannan bakin ka ne eh ni na ba su kariya za su zo zauna za su yi sana'a su ba ruwansu da wannan duk abin da yake yana kai na shi ba kun kowa ba kuma a gari to saboda haka ya halatta sai ji wata to shikenan wanda ka ba su kariya ce yi to shikenan to mu ya zama da kariyar ka a ba shi wannan daraja ce to kaga su kansu su mamaki to yanzu wannan ya yarda kuma ya kare mu kuma an kai mutanen nan suna da tsari kai mutanen nan suna kaza ba mu ake kuka ta sanadiyar da mu'amala da kai mu a shahadu Allah ilaha illa anta ina ba ta fahimta to saboda haka ya halatta wanda yake ba kowan kowa ba sai ce ya ba wasu amana daga cikin kafirai to saboda haka shugaba sai ya tabbatar ita domin watan da ka ba su amana kuma mun yarda sai ba idan an bincika ga a'a ba mutanen kwarai ba ne ba ashe 'yan jasus ne mana 'yan leƙan asiri ne shi bai sani ba shi ya aza mutanen kwarai ne sun mu ma'amalarce shi da kyakkyawan ma'amala ya ga mutanen kwarai ne sai ba su to kuma daga baya ko kuma shugaba sai ya sa aka yi bincike a gano su a ashe 'yan ta'adda ne to sai a kira shi a ce wane e abin da kai nan ba mun ki ba ne ba mun yarda da inda mutanen kware ne mun yarda da abin da ka ba su a'a amma mun bincika ka ga kashi kashi mutanen banza ne yan ta'adda ne yan kaza ne yan kaza ne da sauransu saboda haka wannan abu an yanke shi an warware ina fata fahimta to yanzu kun ga ba wancan aka kaskanta ba a'a su suka ka su suka yi sanadiyar warware amma inda mutanen kware ne to an tabbatar to kun ga wannan musulunci ba ku duk wannan yana daga cikin kyawawa na addinin musulunci waka zalikal mar'atu wasabiyu kai haka hamma mace idan ta ba kafiri amana ko kafira amana tace zo ke kina karkashi na in tashi ga cin kariya ta ko wani yaro yayi lakwal sun yi lakwal da shi da wani abokin shi amma kafiri ne kirista ne saboda haka ya amince da shi ce to zo garinmu zo ka zamna zo ka zamna a gidanmu amma garinsu kafirai ne ana yakin juna sai ce a ba shi amana zo ka zamna to kar shi ma nan shugaba kai kunyatar da su a bincika kawai in dai mutanen kwarai ne to to wacce ta baki amana eh to ni ma mun baki to kai yaro eh wane ya baka amana abokin ka ce eh to to mu ma mun baka an bincika an ga mutanen kwarai ne ba cid ba ne suka zo ba amana ba leƙen asiri ba ne ba suka zo an gane tun an tabbatar ko mutanen kwarai ne mana ba wurin wani an tabbatar ba su da wani illa to su ma an yarda da amana su shi na kace wa kazalika almar'atu wasabiyu iza aqala al-aman amma da sharadin yaron in ya san meye amana ya san cewa saba amana haramun ne wanda ya ci amana gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai kama shi zai azabtar da shi wanda ya cika amana Allah subhanahu wataala zai ba shi lada to yaron ya san muhimmancin amana kuma ya san rukun amana sai ya ce to ya ba wancan amana sai shugaba ce yaro kai ma mun baka kaga daga nan shi ma yana yara an sa mishi ne an ta sa mishi wani an sa mishi furon tantokasiyon to ina ganin koro mu za a yi yaro dan karimu kuma shugaba ya ce ya yarda kai wannan addini ba ko kuma wasu mata su ko mace guda ta ce ta ga amince mana kai ko wani namiji ne ma ya zo ka daga cin kabire ya yi wata mata daga cin musulunci ta sa ba shi amana aka bincika ga je babu da illa ya ce an ba shi shi yana ga kamar kashe shi zai sai aka to kaga shi ma an sami shi ne wantar to ga san akai wakila in ajaza zalim wakila in a jaza zalikal imam jaza a nan ƙauli sai malamai suka ce a idan shugaba ya ce ya yi ya yi shi wanda yaro da ya ba wani abokin shi amana shugaba ya bincika ya gani ya ce aka bincika aka sa aka yi bincika aka ba wani abu sai shiga ce mun ba damuwa to ta yi a'a da aka bincika sai aka kai yaran nan shi ma ba mutum kwarai bane ba sai shugaba ce a'a ba mu yarda da wannan amanar ba to shi kenan kuma amana an warware ta ina ba ta banta kenan anan sai shari'a sai ta allaka abin da shugaba in shugaba ya halatta to ta halatta in shugaba bai halatta ba to ba ta halatta ba wa ma ganimal muslimuna bi ijafin فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش وقسم ذلك ببلد, ببلد الحرب أولى تا كما قالت غبا وما غنم المسلمون abinda musulmai suka samu na ganima na yaƙi daga wajen makiya bi ijabin da kai hari mana farmaki ne aka ce da ƙarfin Allah aka yi musu farmaki aka dankwafar da su aka yi nasara a kansu aka nuna musu ruwa ba sa an kwardo ba ne ba shi da bi ijabin kuna kallon ko? falya a gusul imamu kumsahu to idan an gama yaƙi ko ya lafa aka tattara ganima ganima shi ne ribar da abin da aka samu na yaƙi ribar yaƙi saboda haka an samu su dawakai kamar a ce yanzu an samu su motocin shishar da kwamba an samu bayi an samu dukiya an samu abinci duk sai a tattara su ribar ƙaimani to wannan ganimar idan aka zo sai a kasa ta faliya a kuzulun imamu kumsahu sai a kasa ta biyar gida biyar ake raba ta idan aka raba ta kwalliya a kuzin imamu kunsa shugaba sai ɗau ɗayan sankiyan tsoron nawa kenan tsoron kashe hudu kenan ɗan sankiyan shugaba zai ɗoka idan shugaba ya ɗoka to saboda haka shi ya dace shi ya fi sani ne betulmali zai kai a'a zai sarrafawa sauran musulmai waɗanda suke masu rauni waɗanda ba su je yaƙi ba a'a makamai muna buƙatar makami makami zai so da shi a'a wata maslaha ce ta musulmai zai yi kai in yana so ma kai ta kai ga zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam a ji a basu a'a ko kuma wannan abin ya raba rabi ya ba su rabi rabi ya sarrafa dai shari'a ta ba shi dama yanzu wannan shugaba yake da shi ina kaga daga nan ne masu matura suka samu wannan amin bariki sai a ce freddy bank cinema tunda a matsayin shiga shugaba duk idan wata matsala ta taso wajen wa ake zuwa sai a jiwon shugaba to in bai shi sata sai kuma in bai bada ba sai a cikin wani irin shugaba ne mai matsala mara lafiya sai zo a wanda ya shiga cikin wani matsala sai zo wanda aika za su yi cito wannan abu bara ajiye shi a baitul mali saboda irin waɗannan matsaloli musulmi eh yawwa burje na fam cinema ai kamar yar yawwa kuna fahimta kenan kar a bar shugaba kawai haka nan tsaniya a je shugaba ka ga wasu sai to na ba to aka ga anan shugabancin ma sai kaje shugaba da yake taimaka shugaba da ibada ko ba haka ba kamar ala misali ayyuka mai in ka director to matsala ta zo min sai da tarkebriya watsewa kaza yayi to albashin kaza kai ko ba ka ba an ce kai ne da shi to kawwa to an zo ta kuma a matsayin babban ma'aikata ana zo sai wasu bayan Allah su to mun zo da Allah agaji ko kaza ya faru kaza to ban da wani abu albashin zai doka ya bada shi ma albashin bai ishe shi ba da shi da yayi yawwa kesniwar sai dai amma ba irin ta 'yan siyasa ba ta zalunci ina ba na fahimta to saboda haka ma'ana shari'a ta ba da dama shugaba ya in an ɗauki wannan a betul mali zai sa a a maslahar musulmai ne a a sayan makami ne za a yi wasu abubuwa da suka dace ne ma'ana kar a rabar ga baki da kuma a dawo a zauna babu aiki ya taso babu sayan makami ya taso babu wani agazawa musulmai wani musulmai sun shiga wata matsala babu abin da za a agaza musu ina ba ta fahimta to sabar haka sai a yi kaso biyar ko musu shi ne sai abin da a ba shugaba shugaba sai diba ya ga me ya dace a yi amma a nan malamai suka ce banda kaddara ta ƙasa ala misali to yanzu kun samu gonaki na dabino ko gonaki na kaza to banda su wannan su wannan ba a raba su ba a musu ta khamisi ba a kuma raba su a'a bar su za a yi su kuma sai su zama kamar ribino su dinka kawo ala misali yanzu gona ce aka gada aka zo aka ci yaƙi a garin kafirai to suna da gonar ribino katuwa to ba a rabata sai a barta saboda haka in ku musulman ku zo ku noma a noma ta a dinga sanya a cikin betul mali a'a ko kuma mutanen garin sai a ɗauke su kafiran sai a ɗauke su 'yan bare mu su zo su yi aiki ana biyansu ko kuma a ce to su zo su nome ta ko su kula da ita abinda aka samu a shekara aka fitar amfani to za a yi kasa kaza za a ba su kashi kusa su ma kenan ladan wahalarsu su ma kaga sun karu musulmai sun karu ina ba ta fahimta to ita wannan ba a raba ta sai dai rebanin abinda ake samu ana sanyawa a cikin baitulmalin musulmai don amfanin musulmi da sauransu amma sauran kamar su kaddara su dawakai su kamar yanzu mace su motoci su kudi su abinci kunga wannan wani abu ne wanda to su ne ake nufi an tattara sai a yi kashi biyar kashi guda sai a ajiye ma shugaba kashi kudin nan shi ne za a raba shi ne ce wa yi kusamun la'arba'atul akhamas wa ya kasimun la'arba'atul akhamas bai na ahalin jeshi yanzu sauran kashi hudun sai a raba shi tsakanin rundunoni tsakanin sojoji wa ƙasa muzalika bi baladil harbi aula kuma a raba abin a can garin da aka yaƙi shi ya fi dacewa ka a ce bari a tattaro sai an zo gida a yi rabo a'a ba maki wasu abuwa wahala ce ma shi kai shi ɗauko shi amma aka raba aka ba kowa kai kasan yadda zaka yi ka kawo kayanka ko ba haka ba dora zaka yi a dokinka a baya zaka doka a a ya aikata dan dago zaka nema ya rage kaga an an saba kema mu shari'a an saba kema gwamnati abubuwa kuma kowa ya san nashi kaso to da mu kai kana da bukata ma tun daga can dama kaga in ma kashi ya zaka yi wani abu zaka siya mi ne kaga ya yi da a ce gore da aka zo hira kai kuma kana da abun bukata a can ka gane shi sun ya shari'a ta ce inda za a tsaya a raba a can shine wa qasamu zalika bi baladil harb aula a raba shi a can garin da aka je aka yaki a can da aka ciyo ganimar a raba ganimar anan kowa ya dauki rabansa yafi domin mi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi manzo Allah haka yi kuma malamai suka ce daga cikin hikima haka akwai kuma ƙara cusawa kafirai bakin ciki abokan adawa an zo a ji su da yaki an tattara dukiyarsu duk gabatai suna gani kuma an rabe ta a gabansu an ba kowa ya ɗoka kagami ta ƙara jin haushi an ƙara tusa musu bakin ciki shi ne ake cewa ne kaya mana a ƙara tura musu damuwa wani ma ya haɗe zuciya ya mutu kai ya yi asara kuma sa'an nan gajiziya za za ɗora musu wa inna ma yi hammasu wa tukusanmu ma ujifa alaihi bilhaili war rikabi wa ma gunima bilkitani wanda ake yin abinda ake rabawa a yi ta hamisinsa mana a kasa biyar a ba da 'yan sankiyar sai fa abin da shi ne wa inna ma yi hammasu abin da ake mata hamisi mana shi ne a ba da 'yan sankiyar insa wa tuqsamu ake rabawa sauran sojoji shine ma ujifa alayhi bil khayr wal rikab abinda sojojin komandodin ku suka kai hari da abin hawa da dawakai ko abin hawa ko kuma da kafa duk dai ma'ana abinda kowace ko kai ko kai kai da karkinku ko kuma abinda aka samu wajen yaƙi na ganima ko kashe ko ka samu to shi ne ake rabawa ina ba ta an fahimta amma da alal misali yanzu kun fita yaƙi za ku je guri kaza sai mutanen gari kaza sai suka ji labarin kai ai ga musulmai don sun fito da rundunar sai mutanen gari sai suka ji tsoro kawa sai kwashi na abinda zai kwasa kafa abin na ciban baki ba sai suka gudu duka garin sai suka watsa kowa ya ɗauki abinda zai ya ɗauka sai ya gudu suka watsa da kuka iso sai ku zo gari kawai wayan amma sai mi sai ganima sai aka tattar wannan ganima to wannan ganima ba za a raba ba kuna fahimta to wannan tabbaitin malici saboda ne ba ku kai harin koyi ba a abinda ake rabawa sai wanda koje kuka yi kwamba aka yi kuburzu aka yi ba ta kashi aka yi ha maza ha mata shi ne anan bayanin ina ba ta kuna ganiya shi ne cewa inda ma yi kan masu wa tukusama ma ujifa alayhi bil khayl war rika abinda ake ba a huda shine abinda aka yi da hari wa ma gunima bil qitali abinda aka samu shi daga nima da yaki to wannan haƙƙin ku ne amma abin da aka same shi haka abin a to yanzu kuma na betul mali ina ba ta fahimta to sai kuma ga wani hukunci wala ba'asa an yu'kala min al-ganimati qabla an yuqsama da'am wal alafu liman ihtaja ila zalika amma babu laifi idan aka je aka yi yaki aka je aka yi kwamba aka yi gumurzu ha maza ha mata kuka ba da wuta aka ba ku wuta amma kuka jure saboda haka kuka yi nasara makiya kuka kama na kamawa na gudu na gudu na gudu suka gudu yanzu kuka tattaro ganima ina ga prizoni maza da mata an samu bayi ga kuma kaddara abinci ne abin hawa ne komi ne duk wata an samu gumurzu aka yi kwamba aka yi kuka samu to a an ce shi ne ake yi mishi takamisi kuma a raba ma sojoji ko to yanzu an tattara kafin a raba sai wasu ke da jin yunwa ashe ga dabbobi an kamo ko ga abinci an tattara to sai daga cikin sojojin suna jin to ba laifi sai ku je ku ɗoko ku zo ku dafa abinci ku ci ko ku kama wata tunkiya ku yanka a dafa kowa ci wannan ba laifi an sanar da shugaba ko ba a sanar da shi ba inda ya ci ne ba ɓoyewa ne ba ba wani guri zaka tafi da shi ba a a kawai za ku yi maganin yi ku to nan ko kun tambaye shugaba ko ku tambaye shugaba ya halatta shi ne ce wala ba a sa'an yi ukala kun gane shi ne zan karanta wala ba a sa'an yi ukala minal ganimati kabla an yi kusa mata'ama saboda haka babu laifi za a ci daga cikin abincin ganima kafin a raba da abincin ga shinkafa ga wake ga samari ana jin yunwa sai kawai ɗauki rufin ya aji ka sa abokinsu ne wake da shinkafa abokin samari ta wasu ku ce aza wuta ta ga ta wuta ce ku ɗorwa can na can kuma sai kuka hango ga ciyawa shayi da sukari ya ce ko a ɗorin wuta da ana bukata da tuwon da aka ɗora aka ci ba laifi kun fahimta a ji a sanar da shugaba to shugaba muna jin yunwa muna bukatar shayi kuma gashin ga sukari ga wani sauce ta kuje kurora ba laifi wannan ba haram ba ne ba sata bace ba ka ɗoka ka ɓoye to shi ne haram wal alabu limanin taji ila zalika ko kuma a'a ga dawakinku da kuka je yaƙi da su an zo an tattara komi sai ku ga ciyawa bahun ciyawa harawa ga tana su kuma dabbobi suna bukata sai ku je ku ɗoko duk ku zuba ma dabbobin su ci ba haramun ba ne ba ba sai suna da karfi ba za a yi za su yi yakin ba kuma in kuna da yiwuwa kun je a yakin to saboda haka shari'a ta baku wannan ci inda ba koyewa ba ne ba ba munafuci ba to wannan halatta ta yi ma'ana an tara abinci ana bukata to sai a ci wa inna ma yusahamu liman hadira alqital muna ita akwai lokaci wa inna ma yusahamu liman hadara alqitala aw takhallafa an alqitali fi shughli almuslimina min amri jihadihi wa inna ma yusahamu liman hadara alqitali yanzu kuma ana raba wannan ganima din ga wanda ya je yaƙi. ba wanda bai shi yaƙi ba wanda bai shi yaƙi ba ba a bashi a sai waɗanda suka je yaƙi auta kallafa anil itali ko kuma a'a shi bai zo aka yaƙin da shi ba amma ta kallafa anil itali fi shigulin musulmina me ya hana shi zuwa su ma wani aiki ne wata mission ce ta musulman an fito cikin rundunoni kuna fahimta sai shugaba ya samu wani labari sai detashen wasu militar wasu 'yan kwamandodi 'yan tsoron cito ku ku bi guri kaza ku je guri kaza na ji labarin kaza da kaza ku je ku hango mana mai ake a ko kuma sai ware wasu ya ce to ku ku yi gaba kafin mu ce a sa distance tsakanin kamar kilo 50 kenan ku yi sobe in sabe in gurin mana ku yi tsaya ku yi la'akari ku ga me yake gudana ku aiko mana labari kenan in akwai wani abu suka dima ko akwai wani abu duk sai a tubo ai kun yan ta'adda suna yin wani abu sai a bar ku fice sai kun fice ashe kuma daga bayan ku sai a zo yan ta'addan nan tutoro su ba haka suke sai kun fice an san wannan sai kun fice sai su zo kuma sai su karkaba min min ku zo gari sai ku ji shiru ba kowa sai ku wuce sai ku mutu ashe sun lallabe sai su fito kan hanya duk sai su bubbune mai yanzu sai su dawo cikin garin bayan kun tafiya ko wani kilo sai ku ji kuma an harba bindiga an a baya ka gami za ku sai ku ce ku dawo kuna dawowa sun muku biya shi ina ba ta fahimta to saboda haka sai shugaba irin waɗannan disabin strategy ne na yaƙi sai shirya sai ware wasu ya ce to kuje ku bincika guri kaza yaya guri kaza da sauransu da abin da ake ciki ku sanar da mu ba ma ki ta hanyar turaya talki walki a'a ba ma ki a turo wani mutum ce to daga cinkuna da yawa to a turo mutum guda ko mutum biyu su zo maza su sanar to shi kenan sai aka tafi wani sun tafi irin wannan misoyi ko kuma a'a ku je ku tsare mata kafa ku za ku ga suwaye za su fice yayan yi abubuwan da sauransu to tare aka fito sojojin amma sai aka yi debeshin wasu to aka shi aka yi yaƙi kuma sai aka yi nasara ai kun ga su ba su je ba amma kuma mai hana su zuwa ai aikin musulmi ne yawwa aikin da suka yi ai ba shi ma yana da cikin aikin naku ko in suka bari aka yi muku baya aka muku hari ba ko aka yi amskari kaga aiwa to su ma za a raba da su saboda suna cikin aiki suna cikin mission din amma wanda bai je bai cikin mission shine ba arabawa da shi yace fi shigulul muslimina min amr jihadihim na da al'amarin jihadinsu wa yushamu lil maridi wa lil farsi rahisi wa yushamu lil farsi sahamani wa sahamu lirakibihi wa yushamu li abdin ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا لسبي إلا أن يؤيك السبي الذي لم يحتلم كتاب ويجوز الإمام ويقاتل فيسهم له ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل يا شيخ lokacin to ka ta to mu kwana a dan kan muhimmin ne sai eh hmm yawa kamata a yi sharhi kan mu wuce haka ko insha Allah to mu tsaya a nan kwana a nan yanzu abin da za a yi mu tashi wa ƙasar misali ka bi baladin harafi mu kwana a gurin mu sa alama na sai mu tashi wa inda ma yuhammas kun ga gurin kenan mu tashi wa inda ma yuhammas daga nan za a tashi domin dan labarin ta karatun ya tafi da bai daya a lokaci guda insha Allah da fata abin kanta daidai Allah ta rabu cikin ladan abin da mu kuskure kuma Allah ya kai mana bukatotun na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wasu bahanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh